وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة قوات شوال hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha shida Allah ya kaddara mana dawowa karatu a bayan hutun sallar azumi ko a bayan azumi da hutun sallar azumi kuma dai ci gaba da karatunmu na littafin almawaritu fi shari'atul islamiyyah ke bau'il kitabi wa sunna rubutun a sheikh muhammad aliyu sabuni mun yi karatu darasi na ɗaya har zuwa na biyar na biyar ɗin shine malam ya yi tambaya mai yasa rabon mace yake linka rabon namiji idan an zo wajen rabon gado da ya tashi jawabi sai ya kawo dalilai kusan guda biyar da hankali zai karba ita mace duk wani nauyinta an ɗauke mata ba a ɗora mata ciyarwa sannan bukatun dukiya ga namiji sama yake da bukatun mace namiji shi yake ba da sadaki haka na ɗawainiyar kuɗin makaranta da ɗawainiyar makarantar da kayan makaranta wannan duk akan ɗa namiji yake wannan kusan dalilai na hankali da za mu karɓa wanda suke sa aka fifita ɗa namiji akan mace in ka da wajen al'adar bahaushe da yawancin al'adu namiji shi ke gina gidan da za a zauna in haya za a karɓa shi zai bada albashin sai iri ɗaya ne ki zai ware ya bada ita tana da adashin shi yana bada kuɗin hayar gida to wani yana daga cikin dalilan da ya sa musulunci ya kalla ya fifita rabon na namiji akan ya mace malam ya buga mana wani misali da zai haskaka al'amari din mutum ne ya mutu ya bar 'ya'ya guda biyu namiji da mace lokacin da suka mutu aka raba dukiya ya ɗauki kaso biyu ta ɗauki kaso ɗaya kuma ce duka aure za shi zai iya ba da gadonsa duka a matsayin sadaki ita kuma irin gadon da namiji ya samu za a iya ba ta shi a matsayin sadakinta sai zama to kenan yanzu ita na da ribi uku shi mijinta kenan ko kuma dan uwanta ya tashi kamar bai da koda ribi guda ɗaya wannan dai shine malam ya ce misalin tauruhi misalin da zai haskaka mana a wajen abin da ya sa aka fifita rabon ɗa namiji akan ɗa mace ya kuma kawo dai sauran dalilai da duk muka bi su kafin mu tafi hutun sallar azumi yau sai malam ya koma mana magana akan miracle mar'ati qabla al-islam to ya raban gadan mace yake kafin zuwan addinin musulunci yanzu ana ce ce ku ce me yasa musulunci ya ce da namiji ya linka mace a gado kuma sai ya zama to abin da aka wa musulunci kai aka yi masa ca to wai kafin musuluncin matan ana ba su gado ko ba a ba su sai malam yace to me yasa miraful mar'ati qabla al-islam gadan mace kafin zuwa addinin musulunci wannan kuma shine darasin da zamu tashi a kansa a shafi na goma sha shida malam yace laqad kanat al-mar'atu qabla an tabzugha shamsu al-islami mace kafin ranar musulunci ta hudo lokacin ana cikin duhun jahiliya la tu'ta shay'an min al-irsi ba a ba ta komai a gado bi hujjati annaha la tuqatilu wa la tudafi'u an himal ashira da hujjar cewa kawai ba ta yaƙi ba ta kuma kare ganuwar danginta ba za ta fita ta yi yaƙi ba sannan idan aka kawo hari ba za ta ɗauki makami ba ta yi tsaron ganuwa kar a tsallako cikin garinsu mace ba ta wannan kawai dalilin ba za ta fita yaƙi ba ba za ta kare ban an kawo yaƙi suka ce ba za a ba ta gado ba wa kana al-arabiyyu yaqul ada balarabi cewa yake kaifa nu'ti al-mala man la yarkabu farasan wa la yahmilu sayfan wa la yuqatilu aduwan ya zamu ba da dukiya ga wanda baya hawa doki alama ta jarantaka wala ya hamilu saifan baya daukan takobi domin fada wala yuqatilu aduwan kuma baya yakar abokan gaba da haka dan me za dauki dukiya a bashi fakanu yamna'una hamil al-irsi kama yamna'una al-walid as-saghira malaka sai suka kasance suna hana mace gado kamar yadda suke hana ɗan ƙaramin yaro ina ji ƙarin kamar ya ɗan yawa ko suna hana mata gado kamar yadda suke hana ɗan ƙaramin gado wannan kawai ita ce hujja mace bata zuwa yaƙi ba ta ɗaukan takofi sannan kuma ba ta kare danginta idan an kawo farmaki yadda ba za a ba ɗan mitsitsin yaro ba da aka haife shi yau ko wanda bai wuce shekara biyar ba ko wanda bai wuce shekara goma ba haka mace koda ta kai shekara tamanin ko saba'in ko sittin a duniya ita ma ba a bata gado wa min huna malaci to daga nan ya alamul bahisul munfi to mai bincike na adalci shine albahisul munfi wanda yake bincike na adalci zai gane anna shari'atul islamiyya ita shari'ar addinin musulunci ja'at wal arabu tazlimun nisa'a ta zo a daidai lokacin da larabawa suke zaluntar mata a daidai wannan lokacin shari'ar musulunci ta zo ta wala tu'tiyahunna min mirasi azwajihinna aw aba'ihinna shay'an ba sa ba su daga gadon mazajensu ko iyayensu komai ba sa ba su komai daga gadon mazajensu ko gadon iyayensu in mazajensu ne suka rasu ba su da kokobo haka idan iyayensu ne suka rasu ba su da kokobo hasbunallah na son garuwa ko wala tu'tiyahunna min mirasi azwajihinna aw aba'ihinna shay'an laraba ba sa ba su komai daga gadan mazajensu ko gadan iyayensu mace babanta ne ya rasu ba ta da kokondala mijinta ne ya rasu ba ta da kokondala a irin wannan halin Allah madaukakin sarki ya kawo shari'ar musulunci a irin wani halin Allah maɗaukakin sarki ya kawo shari'ar musulunci ba ta gadar banjinta ba ta gadar mahaifinta wannan kuma shine mafi tsokar inda mace za ta samu gado ko dai ta samu a hannun mahaifinta ko kuma ta samu ta hanyar mijinta to duka ba a ba su ba qarrarati shari'atu samha bi hadhihi al-ayati al-karima lahunna haqqan fil mirath to da wannan shari'ar musulunci mai adalci mai sassauci da tabbatar musu cikin waɗannan ayoyin guda uku da muka karanta a karatun baya da suka wuce ayoyin da suke magana a kan garon gado suka tabbatar musu cewa suna da kaso a cikin gadon mazajensu ko gadon iyayensu ko gadon yan uwansu uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya a shari'a musulunci ta tabbatar musu wannan malai sai ya akhudun ya akhudnahu bi izzatin wa karama su matan za su karɓi wannan gadon da izza suna masu ji da kai wa karamatin kuma suna cikin masu daraja da martaba ba roƙo suka zo ba ba bara suka zo ba a'a ba alaba ku musamu suka zo ba a'a da yadda kowa ya zo yana ji shi ɗa ne yadda kowa ya zo yana ji mai gado ne haka ita ma mace za ta zo da wannan jin da isar da martabar da Allah ya bata haka za ta zo ta karɓi gadonta lamin na tafihi li ahadna alaihinna ba wata alfarma da wani ya musu ba wani bane musu alfarma Allah madaukakin sarki ne da kansa ya keta ya ce a ba su walaita ihsanan wala tahannunan mala yace ba kyautatawa bace ko tausayawa daga wani tahannu ba wanda ya tausayi kyautata musu ya ce a wancan matar ita ma ku dan duba al'amarin ta a dan yafa mata ma ba wani bane ya faɗi wannan ba wani bane ya ga mata suna da rauni suna da bukata ya ce a ba su Allah ne da kansa ya tabbatar musu bal huwa faridatullahi lahunna malace ko kadan wannan doka ce fariba kaso ne daga Allah madaukakin sarki zuwa gare su da haka kenan musulunci ya ci rututa matar da aka ce ba za ta yaki ba ba za a bata ba ba ta kare abokan gaba ba za a bata ba ba ta hawa doki ba za a bata ba in ka zo mu ma ka kalli al'amarin mu haka yake matan ba sa hawa doki ba sa yaki ba sa kare abokan gaba in ba la'ayi ta ake ku shiga gida ku shiga gida amma daidai lokacin aka bar rabon gadon kuma tsagawa za a iya ɗauka a basu me yasa muka tsaga aka basu dalilin addinin musulunci in ba da musulunci ba lalle bane imam Hausa ya ɗauka ya basu ba lalle bane balaraban ya ci gaba da ba su ba lalle bane ba majusan ya dauka ya ba su amma musulunci ne ya kwata musu kuma zaka ba su kana ji dan sun isa ne za a ba su lalle wani addinin musulunci ya kalli al'amarin mata a nan gurin ma da yace walamma nazalat ayatul mawarith lokacin da ayoyin rabon gado suka sauka dan ka gane wai a wani hali musulunci ya samu larabawa kabura zalika ala al-arab al'amarin yayi girma a zuciyar larabawa har fa sahabban da suke gaban manzon Allah abin ya musu nauyi a rai saboda al'ada ce wani ya taso a gabansa ya taso a gaban teku fa sama da shekaru ba wanda zai tuno yaushe ne aka ba mace gada kawai batta da shi musulunci kawai yace yau babanta yana mutuwa ita ɗaya ce a tsaga rabi a bata in su biyu ne a kasa a uku a ba su kashi biyu in ɗan uwanta ne ya mutu uwa ɗaya uba ɗaya a tsaga rabi a bata in wanda suke uwa ɗaya ne a bata ɗaya bisa shida musulunci ya fara wannan in ba takka ce aka ce a bata ɗaya bisa hudu in ba ku aihu ba in ku aihu ko kana da a bata ɗaya bisa takwas a addinin musulunci aka fara jin wannan magana to da wani aya ta sauka ga kaso kaza ga kaso kaza ga kaso kaza din na mata ne sai ma ce kabura zalika ala al-arab al'amarin sai yayi girma a zuciyar larabawa fa kanu yawadduna an yunsakha zalika al-hukm sai suke buri suke Allah Allah ina ma a soke hukunci ga ya zo a Qur'ani amma Allah Allah suke Allah ya sa a soke saboda al'ada ce aka juya kai ma inda zaka kalla a shigo al'adar ka a ce maka wani abu yau a shafe shi a daina sai ka ji abin ya maka nauyi wani abin gashi yana cikin musulunci ya riga ka zuwa duniya amma saboda an manta aka zo aka sake ma wa'azi a kansa sai ka an ce wannan malamin tone tone gare ya kwakulo kaza ya kwakulo kaza ai an hana muna sake riga saboda wata al'ada ta zo ta zauna a cikin zuciyarka sai larabawa suke burin ina ma a soke wannan aya li'annahu kana yukhalifu ma ataduhu wa alifuhu saboda hakan ya saba ma abin da yake sun al'adantu a kan shi sun saba da shi wa alifuhu al'ulfa wa al'ada duk abu ɗaya ne abin da ka dace da shi ya zame maka jiki shine ake kiran shi ma'lum abin da ya zama to maka jiki sananne ne yasa hatta dabbobi da suka saba da su ana kiransu ma'alufa dabbobin dawa in ka kawo kare daga daji ko ka kawo zaki ko ka kawaye akan kira su haiwanun ma'alufa wacce take ta saba da mutum ta zama a cikin gida to saboda wannan abin ya zame musu al'ada ya zama to jini da tsoka sai suke Allah Allah ina ma a koke wannan hukuncin a waye gari bayan wannan ya gwada maka kenan yadda al'amarin yake da tasiri a zuciyar larabawa har a musulunci Allah Allah suke su soke a koma bisa wacan tsohuwar al'adar kenan musulunci ya rawar gani da yace a ba mace daya bisa biyun abin da aka ba wa ɗan namiji ashe kenan karrama ce maimakon a ba ta da komai aka ba ta ai ta yi alfarma baban ta ya mutu ya bar miliyan uku madadin a ce ba ta da ko daya sai aka ce da ita da wanta wanta ya dau miliyan biyu ita ba ta miliyan ɗaya menene matsalar in ba ta da miji kuma gidan wanda za ta za ta zauna ta ci abinci da safe ta ci da rana ta ci da daddare ba kuma gidan malam kabiru bane barazana ce ta kawo kudin haya ko lafiya kalau za ta ce Allah madaukakin sarki ya samu da malam yace rawa ibnu jaririn an ibnu abbas radiyallahu anhuma ibnu jarir ya rawaito hadisi da isnadin sa ta hanyar abdullah dan abbas masu karanta tafsirin tabari ibnu jarir yana riwaya da isnadin shi in yazo tafsirin aya don lokacin har a zamaninsa akwai isnadi shi zai ce haddasana haddasana haddasana har ya cike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wani hadisin ba a samu sai a gurin shi shi kuma Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwar ta tarin ilimi in ka karanta tarihin misalin tafin shi tarihul umam wal muluk za ka gaba da Allah ya mashi in ka karanta tafsirin shi za ka gaba da Allah madaukakin sarki ya mashi kuma har gobe ba wanda ya isa ya rubuta littafi akan tafsiri bai saurari waye ibn imam tabari ba ba za a yi ba wannan gaskiya wani ɗarin tafsirin guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya musu baiwa ibnu jarir tabari Allah mashi baiwa sannan tafsirin ibnu kasir shi ko ibnu kasir ka kala sai kamar talhisi ne na ibnu jarir tabari akai to duk wanda zai rubutun tafsiri a duniya wanda da tafan biyu ya koma ya rawaye su saboda su ne kowace aya inda an samu hadisi ko sahabi ko tabi'i in yayi magana a karkashin da za su ɗauko magana su ce wana ya ce wana ya ce wana ya ce amma an ga kalli maganganun kaza ne ya fi dacewa dogaro da aya kaza da hadisi kaza da hukunci kaza ya su da maka matsayin su a ƙarshe yasa to za ga wani hadisan guda biyu Allah ko littafan guda biyu Allah madaukakin sarki ya yi musu matukar albarka a duniyar tafsiri to a wannan tafsirin Imam Ibn Jarir Tabari sai rawato hadisi a zuwa ga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma annahu qala Abdullahi dan Abbas ne yake cewa lamma nazalatil fara'id allati farada Allah fiha ma farada yayin da ayoyin rabon gado suka sauka wanda cikinsu Allah maɗaukacin sarki ya kasa abin da ya kasa ko ya wajabta abin da ya wajabta alfarhu yana zuwa da farilla alfarhu yana zuwa da kasoko wanda cikinsu Allah ya kasa abin da ya kasa ko ya wajabta abin da ya wajabta ko ya kasa abin da ya wajabta duka iya fassarawa da haka lilwaladin zakari wal unsa wal abawaini a ba wa ɗa namiji yaro a ba wa mace a ba wa iyaye guda biyu nan ma iyaye guda biyu namiji ya fito mace ta fito a ciki kariha ha ba'abun nasi ya ce waɗansu cikin sahabbai ko waɗansu cikin larabawa na wannan zamanin sai suka ji abin ya musu kunci a rai wannan wata da ɗaɗɗiyar al'ada ce za a soki wa ƙalu suka ce tu'uqal mar'atu rubu'u ya mace a ɗauki ɗaya bisa hudun dukiya kawai a bata a rubu kawai a raba dukiya ana ji miliyan hudu a ɗau miliyan ɗaya kawai a bata aiki mai sai wasu mun a ɗauki ɗaya bisa takwas a bata wasu wakan ibna tunnus ya kuma a ɗauki rabin dukiya a tsaga kawai ku cokam a ce a bata wai wa kalin gulamun sahih haka na ɗan mijizin yaro a ɗauka a bashi haka musulunci ya ce inda mutum zai mutu babban ɗan ka shekara fa ɗayan kuma kara da biya lahira shi kuma ana aiwo shi in aka tashi da gado da mai shekara sittin ɗin da wannan ɗan jaririn da babu san ba kuɗin Najeriya ko kuɗin Amerika haka Araba daidai da daidai a wasu sai da in ya taso bayan shekaru in Allah ya haɗa shi da mai amana ya tsare masa a ce wannan shine abin da mahaifinka ya ajiye maka yasa aka ce kar a ba su sai sun kai matsayin da za su zama to ne mumayyazai ne sun san daɗin kuɗi za su iya sarrafa kuɗi sun san muhimmancin su sai a ɗauka a basu malamai suka ce jirgin da ka samu mutum garma garma za a ci gaba da ajiye masa ko ya kai shekara arba'in wasu suka ce na za a gane garma garma da hidi bai san me zai kashe ba bai san me zai amfana ba da ya ga me wanda ce kawo me wanda ma ce kawo me wanda ma ce kawo to ka rike dukiya saboda in ka ɗauka ka bashi ba maki in ya sa a jiwu ya dinga rabarwa kenan a kawo a kawo sai ya saya ya sayar da zai da sun zai tafi gida sai ka ɗauka don ka bashi zai lalata ya malamin suka ce an sa ido an kula ya san abin da zai saya ya san abin da ba zai saya ba ya san abin da ba zai masa amfani da wanda ba zai amfane shi ba ya san yadda za a juya kwandala ta dawo kwandala biyu yana da nutsuwa to sai a ɗauki dukiyarsa a wannan halin a bashi wani malamin kuma babu shi yake cewa inda za a kada ganga sai ga mutum ya cira rafa yawa ma ke tutututututu ya saka liƙe kenan ko da aka sai ku riƙe gadon karku bai bai da hankali in dai mutum za a yi kiɗa ya cire kuɗi ya ba wa mawaƙi to a riƙe gada sakar a bashi har bai ba hankali tukunna ta ya ga an yi liƙe tukunna yana ciza ya tsato wanda da ya san zafin kuɗi ya ɗauka sai a bashi a nan gurin kenan bayan ana sun min hum rushidan fada fahu ilaihim amwal in kun ga alamar shari'a to alamar shari'a shine mutum ya san kimar kuɗin da take hannun shi amma misali ba ku ci gaba da riƙe mashi ku ci gaba da adana mashi ku ci gaba da kula mashi da wannan dan to suka ce dan karamin yaro za a ɗauki nima dukiya a bashi walaysa min haula'i ahadun yuqatilu alqaw kuma cikin waɗannan ba wani wanda yake fita ya yaki kaga kenan su har yanzu hangen su kawai yaki ni da dalilin da zai sa a baka gado in baka yaki ba za a baka gado ba wala yahuzu ganima ba zai iya tattaro ganima ba ya kawo gari dan me za a ɗauki gado a bashi sai suka ce uskutu an hadal hadith ku yi shiru akan wannan zancen ku daina ma yawan nana tashi in kuna yawan nana ta shi manzon Allah ma zai rike wannan aya ta sauka ku yi shiru ku daina magana a kanta in sun daina magana a kansa me zai faru suka ce da Allah rasulullahi ya sabu wata kalmar na Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya manta in ya manta maganar gada mata ne kenan ta wuce sai a dawo tsohuwar al'ada kenan mata ba su da gado wannan ya nuna maka kenan sharrin al'ada idan ta fada maka cikin zuciya dai da musulunci ya shiga zuciyar mutum to cire mutum da al'ada bala'i ne ya za ka ji ba in yana zaune ka jace ai matsala bai rabe al'ada ya fi fifita al'ada akan addini to shi kuma bala bane bai zai hango ka daga gefe sai ya ce sharin bahaushe shi kuma al'ada shi ma bahaushe ya fi fudda al'ada akan addini kai ma da za ka kalli al'adun ka rayuwar ka ka tada ba al'ada ta yi kane kane kuma aka ce maka ba haka wasu an yi bala'i wani abun ba ba ma magana al'ada ba an gaya maka bid'a ce saban Allah ce amma an kasa tsige mutane daga kanta wannan abun babu hadisi babu aya manzon Allah ya hana amma saboda ya taso ya ga ana yi kawai dole sai an yi in fatiha ce in an yi suna ba za ka yi mafare wasu ba fatiyar uku ce fatiyar bakwai ce fatiyar arba'in ce cikon shekara ce har yanzu ba za ka yi mafare wasu ba in an yi mutuwa aka je makabari ba a yi addu'a ba bala'i ce kaga ba fa al'ada ba ce bid'a ce amma mutum ya ki kwakwaruwa a kanta wanda ke nuna maka kenan al'ada in ta yi tasiri a zuciyar mutum tana da tasiri na masifa yasa kawai rayuwa da sunna kamar da Sheikh Abubakar Mamur kuma Allah ji kansa da rama yake faɗa ita ce magana sai sai karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya wannan abin yana da madogara a addini ka karanta ka fahimta shine zaman lafiya amma wai in dai ka ga ana yi ne a garin wani abu bala'i ne ka gani ana yi a garin sai suka ce to ku yi shiru wata kirman dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta hikima ba zai manta ba sai ku yi uka baratan za mu karantar da kai kuma har abada ba za ka manta ba naka babu randa za a manta ayar gado aw na qulu lahu fa yughayyiruhu ko kuma dai an kwana sai mu lallabe shi mu bashi labari mu nuna masa matsalar abin sai ya canza hukunci fa qala ba'dhum wasu kuma suka ce ya rasulullah ya manzon Allah an waqas sabiyya bil ana waqas sabiyya al mira yanzu dan karamin yaro ma a bashi gado an bililliki a cikin kulu a cikin zanen goyo amma a ɗauki gado a bashi walai sai yuguni shay'an ba abin da zai amfana ya ɗauko wa kansa ruwa ma ba zai iya ba kuma a ɗauki makudan kuɗi a bashi ya za a yi wani sai ya ga shekara sittin zai yana tara dukiya ya faɗi ya mutu ya ɗan kaɗaki za ta tara dukiyar duka a bashi kaga yadda wani wansa a gefe da wani kadansa a gefe da su ta ji haushi ba yadda za su wannan dukiya ta dan mizizin yara sai da ba abin da zai iya amfanawa lalle musulunci yayi adalci ga musulmin yara ga kuma mata an wakal jariyata nisfa mata raka abu sannan mace mu dauki dukiya mu ba ta rabin abin da mahaifinta ya bari walaysa tarkabul farasa wala tuqatilul qaw ba ta hawa doki ba ta iya yaki manzon Allah ba dauki wannan uwar dukiya mu ba ta wani haka suke faɗa fa a bayan ayar mirasi ta saukaya za a yi haka za a yi tun da Allah maɗaukakin sarki ya faɗo kada ita ya sa hima Allah ƙwaro ƙwaro faɗa ce faribatan min Allah wannan abun doka ce wajibi ne kaso ne daga Allah maɗaukakin sarki haka din za a yi da Allah maɗaukakin sarki ya ce malaka hada sha'anul islami ma al mar'a yace fa wannan shine al'amarin musulunci dangane da mace zalunta ta ake kafin musulunci musulunci ne yace kar a ƙara zalunta ta yadda aka ba ɗa namiji a ba ya mace amma ya kalli buƙatar ɗa namiji ya kalli buƙatar ɗa mace sai ya fifita buƙatar ɗa namiji akan buƙatar ya mace yace rafa an kahi da hazul kawai zalunci ya ɗauke daga kanta wa rafa an hal udwan ta'addancin da ake mata ya dahara yace a daina mata ya ɗauke ta'addancin da ake mata warrasaha ba'ada allamta kuntari ya ba ta gado ya ce ta ci gado alhali kuma da ba ta cin gado warrasa ha ma'ana ya ba ta damar ta ci gado ko ya masa gado ba da alamta kuntari wanda a da ba ta cin gada waje alala ha nasiban mafaruda ya kuma sanya mata kaso sanannen kaso ala kurhin minar rizal duk da maza ba sa so wata a cikin makaranta maka a bayan nuna maka cewa hata a zamanin manzon Allah maza ba sa so ba duk maza bane ba ba sa so suka fi aba mata gado fa amma tun daga wancan zamanin shekara 1437 muke cewa ko har wannan lokacin yanzu dole ta raba ka ɗauke zuwa nan ka san ka ba namiji ka ba mace mazan suna so ko ba sa so dole a bata lakin malaka sai dai nabata fi hadha zaman a wannan zamanin yace nabata ta tsuro nabitatun khatira wani tsuro mai hadari ya tsuro a wannan zamanin namu wani tsoro ne fito mai haɗari wa zahar fikratun dalatun khabisa wani ra'ayi bataccen ra'ayi mai muni ya bayyana cikin wannan zamanin da muke rayuwa cikin shi yanzu haka wannan maganar da muke masu wannan tutiyar har yanzu suna nan suna tutiya masu wannan ra'ayin har yanzu suna nan suna yawo da ra'ayinsu malam kuma ya rubuta littafin fa sama da shekara ashirin da ke ji lokacin da ya rubuta wannan littafi ya ce a zamanin ya ce wani tsiro mai haɗari ya fito wani ra'ayi mummuna ya fito ya ƙuluna masu wani ra'ayi suna cewa inda islama bakhasa mar'ata haqqaha fil miras musulunci ya tuye wa mace hakkinta wajen gado ita ce maganar su dukkan duk surutun da su maka karhe dai musulunci ya zalunci ya mata a wajen gado bakhata almar'ata haqqaha fil miras wa ja'alaha 'ala nisfi min hadd ar-rajuli ya sanya ta kawai tana da rabi akan kasan mace wannan hida abin da suke magana ba akan ragaban namiji hida abin da suke tuciya ba wai musulunci ya hana ta ba a'a dan me musulunci ya ba ta raban da namiji yuriduna malam yace wai so suke ala haddi za'amihim bisa karyar da suke riyawa da fi'il zulmi an ha da kawar da zaluncin da aka yi mata bi taswiyati hadar rajul fil miras me ya da zaluncin da aka dauke mata yana suka ce a daidaita ta da da namiji wanda ita ce da awansu me kuke faɗa a kansa so muke mu daidaita da namiji da ya mace a wajen gado kun ji fa ya maza ku kuma ya kamata an kwana biyu kuma ku fito ku yi kungiyoyin kare hakkin samari yadda ake da kungiyoyin kare hakkin mata ko in ka kalli abin da yake faruwa yanzu samari ake zalunci ana ba wa mata alfarma ko saboda su suna kungiyar da su haƙi kare hakkin su ya kamata samari su ma su yi kungiyar da ta kare hakkin su in kun je interview kafin a sai a ce mata suna da special consideration ko kai kana da takarda bakwai ita tana da biyar a ita wannan an hana da kulawa ta musamman in ma miji ya kamata ya samu kula ta musamman ko in kun je neman aiki ko maza za ku tafi ku dubu mata za su tafi su talatin ne a ce a'a kaso goma dole na mata ne su duka za a ɗauke su kuma sai an ware wasu daga cikin ku kun dawo kuma alhadi ka fi ta kokari wata kada kai ka ba ta amsa ta fata amma za a bibita ta a kanka kuma an ka dawo ta za ta ke ta kuɗi ne ta canza kuɗin ɗaki ta canza kuɗin ɗaki ta yi gidan haya ta yi gidan wani kai kuma kana neman kuɗin da za ka gida ka auro ta ka kawo ta cikin wannan gida ɗin ya kamata an kwana biyu su ma samari su yi kungiyar kare haƙƙin samari ko in dai ana buƙatar daidaito daidaito ake da buƙata ko ya kamata abin da aka waɗa namiji a waya mace ko wannan abin ta tsarin rayuwa na duniya kenan in mace tana da sufficient consideration ya kamata namiji ya samu wannan consideration ɗin ko in mace tana da kaso mai tsoka ya kamata namiji ya samu kaso mai tsoka to amma dai su suka dawo Allah suke zo su ci gyara dole a daidaita ɗa namiji da ƴa mace a wajen gado mala ya ce wa ha'ula'i ka ga masu wannan da'awar inna ma hum sa'alibul bashar ya ce wallahi kurayen mutane ne kuraye ne kawai ko karkeci ni da ake kira ne sa'alab ko karkeci ne kawai wato basirar sa a buɗe take kawai matan suke so su yaga yamkuruna bil mar'ati makirki suke wa mace wa yugharriruna biha suna rudatta min ajli an tatamarrada ala ta'alimil islam so suke mata tawa karantarwar addinin musulunci ta waye so suke ta tsefe ta zama to maras kunya ta fito dandali ta ta san hakinta abinda suke da bukata kenan in sun fito dandali kuma za a faɗo an tatamarrada ala ta'alimil islam wato qalibu bil masawati ma'ar rajul so suke sai an daidaita su tsakanin ɗa namiji da ɗa mace sai ce wa min al'ajab ya ce sai dai abun mamaki an na ha'ula'i ya ce kaga su waɗannan masu wannan da'awar allazina ya bukuna au ya taba kauna alal mar'a masu cewa suna kuka saboda haƙƙin mata ko kuma masu kukan ƙarya saboda mata muƙaddara kukan da gaske suke yi ina ya bukuna kukan ƙarya wanda kirkiro shi aka yi na ake kiran shi taba ya taba kauna ko dai sun yi kukan da gaske ko kuma sun yi kukan na ƙarya sai ya ce to me yasa suka yi kukan na gaskiya ko suka yi kukan na ƙarya ya ce hum anfusuhum su ne da kansu allazina dhannu alaiha bi luqmatil aish su ne suka wa mata lowar kawai lomar da za ta ci dan tarayi masu cewa addinin musulunci ya zalunci ya mace masu wannan da'awar kuma su ne suka wa 'ya'ya mata rowar kawai lomar da za su sa a bakinsu wa bakhilu alaiha bin nafaqa suka yi mata rowar abincin da za ta ci alhali tana matarsu cikin gidajensu wa ajbaru ha ala nuzuli ila al'amal suka ce dole sai ta fito aiki wa ila al-hanus dole sai ta fita kanti wa ila al-maktab dole sai ta fita office litatakassaba wa tunfika ala nafsiha min maliha allazi jama'at domin ta samu ta ciyar da kanta daga dukiyar da ta tara shi bature abin da ya yadda shine bai yadda a ce kawai akwai wani mutum bai yana kwance kawai ɗauki abinci ya bashi ni bai yadda da wannan ba a ta matar da ya aura kawai a ce wai ya ɗauko abinci da safe ce ungo da rana ungo da daddare ungo yo aiki mai kike muku shi bai yadda ba kamar da wani arme ne ya faɗa ko ta shi bai ga wani abu ba wai dan yayi mu'amala da ɗaya mace wai ɗauki kuɗi ya bata ita saboda sai in ya ji daɗi ita ma ta ji daɗi shi bai ga dalilin da zai bata to shi ma a gurin bature haka ne ba dai zaman aure bane in kina tutiya da ɗa ko ina tutiya da ɗa ke mun tutiya kike da ɗan in tutiya kike kin biya mun bukata ke ma na biya miki bukatar ki to dan me zai dauki abinci da safe ya baki dauki abinci da rana baki dauki abinci da dare baki bai ta ba abin da yadda shine in ya fita da safe ke ma fita a kulle gidan in kun haihu akwai nani tana nan ko sai nana mata rusu su fita gaba daya da haka ta tafi ta nema ya fita nema a ofis za ta yi breakfast a nan za ta yi lunch in ta da daddare yar kafira da suke cikin gidansu za ta ci abinci in ma rukuwa za ta adada ta kawai ta ɗauko dai ta shigo da gida ke ma ya ciwo nasa su haɗu in wani ma tafiya suka yi kafiriya suka zauna in aka kawo menu ya cikin ta yi cikin ya biya nasa ta biya nata shi abin da yadda ke da haka to kaga kenan shi in yace a daidaita mace da ɗa namiji a wadan gado in yana ba ta gado shi bai yi ba kenan tunda ba da musulunci yake ba to amma ya mutumin da zai ci da matarsa da safe ya ci da ta da rana ya ci da ta da daddare in za ta fita unguwa ta ce kudin a daidaita sahu in ta dawo ta ce kudin a daidaita sahu na ranta ma an sai ruwa na ranta ma an sai magiya za ka ce ka daidaita wannan mutumin da matarsa a wajen gado babu adalci a cikin wani al'amari da haka yi ma da yake zuwa musulmi idan musulmi zai kalli abin da turawa suke a kan gado to kun ba tar bahaushe ta kalli ko matar musulmi ta kalli a matan turawa suke a wajen rayuwa ita komai yi mata ake tana gida a kwanci ita kuma komai yi mata ta fita ta nema yasa wata matar in ka kalle ta sai ka tada ita da ita da miji kamar kira da suke da akwai kakata kakata kakata a cikin titi ko cikin matan hausawa ne su ma in suka sa wannan bakin neman a zuciyarsu in ka tsaya ga kamar ɗan namiji ta haiga kasuwa ka yi jiki sharket ka buga nan ka kutsa ran lissafi ya kwace maka ka kirga kuɗi ka ga kamar ya faɗi kana gumi ita ma haka za ganta sharket a cikin kasuwa kakata kakata kakata zamin ta naɗe ba ta sani bai gaskan kamar sunan ka take tsara na namiji sai ga tsayuwa kuke kuna zance da ita ko kallon ta kake dama wata sha'awa ta damar ta duka an ɗauki saboda an fidda ta daga siffar da ɗan nama ɗaukakin sarki ya mata shi abin da Allah yake so mace kullum ta zauna ta tarairayi wannan ƴan matancin nata shi Allah maɗaukakin sarki yake nema yau mace inda za ka same ta ta kai shekaru da yawa a duniya in za ta zauna a cikin gidan mijinta ta natsu ta yadda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore mata ta sa wannan ƙana'ar inda za ka ganta ba hijabi sai ta baka sha'awa amma da za ka same ta shekarar ta goma sha bakwai ta sa an dawa yan ta ɗa namiji ta sa ɗan gajeron da ta ɗau kwano titir ta kai ta zuba ta sauko ta zuba sai ka me za ka kalla jikinta na ƴa mace babu abin da za ka kalla ta fitar ga idan maza da haka kenan idan bature ya ce mace dole sai ta fito ta yi aiki ya ce a ba ta gado to dan me musulmi kuma zai irin wannan matar musulmi ba irin matar bature ba ce su rowa suka mata abinci ba sai ta ci a cikin gidansu ba shi yasa wani lokacin ko gidan haya za a kama sai a to a cin kuɗi kuɗi wannan gidan ya mana kunci za mu canza gida ke kawo percentage kaza ni in kawo percentage kaza mu je mu biya kuɗin haya in yanka za a yi ma daga kuɗin albashi to wanta za a yanki kaza percentage daga albashin da ni ma za a yanki kaza percentage a ta aikin da za a kwanta sai an yi karo karo kuma sannan wani lokaci in auren za a yi mace ce take ba da yasa suke kiran ta daure ko mace ce za ta ɗauka daga dukiyarta ta ba wa ɗa namiji ita ce za ta aure shi wata kuma sai ta yi lallaɓe yadda ake kai kayan zance ake ba da kuɗin hira aka ‘ya'ya mata suke badawa a turawa da sauran al'adu mace sai take bibiyar ɗa namiji har a yau a cikin inda in ka ɗauke musulminsu ana kashe aure ran da ake ɗaurawa saboda sadakin da aka gidan mace ya yi kankanta sosai in kana da ‘ya mace bala'i kake da akwai sai kai shekara talatin kana tara kuɗin auren da baka tara ba ran da za a daura aure in kuka kawo wata mota da ba a yayi kuka kawo wani kuɗi da ba a sai a kashe auren a ranar daurin auren sadakin bai musu ba je ka ka dena ku je ku ba wanda za ku ba wa mu wannan sadakin ya muku kaɗan yasa za ga wanda suke bibiyar facebook kwanakin ba wata mace ta yi rubutu take cewa zalunci ya yi yawa sadakin da ake ɗora wa 'ya'ya mata baƙaƙe ya fi wanda ake ɗora 'ya'ya maza in ke fa kace to in ana karɓar miliyan a gurin farare to ke an karɓi miliyan biyu ko miliyan uku a gurin ki to wanda zai ta tace rayuwarta ubanta ya tace rayuwarta zai biya sadaki ya ke kuma da kawai ɗauka za a ke muku ana ta a'a gaskiya an daina karɓar dubu goma an daina karɓar dubu ashirin wannan akwatin an daina yayin ta ko za a yi daga iyaye mata suna ba mutum yawara ko kar a sai akwati yanzu ba ma kin za a yi wata uku kafin a kai an daina wannan yayin ta sai aka ta wannan ai tunda da aka daina yayin ta sai ga yaro da ya samu aiki sai ga kullum ba fitika yake sai ya shekara goma tsakanin gini da kuɗin aure saboda ya kawo yarinya gida sai shekara goma zai yana tarawa to dan Allah wani irin adalci kuma kake so kai ka sai a daidaita shi da yarinya a wajen rabon gado babu adalci a cikin wannan wani irin adalci ne kuma za a fifita ɗaya mace a kansa a wajen neman aiki babu adalci a cikin wani al'amari din malaita innahum talamidatul garbiyina yace masu irin wannan da'awar almajiran mutanen yamma ne turawan yamma ne shi wanda kaje yana cewa sai an daidaita ta namiji da ya mace a wajen gado yace to almajiran turawan yamma ne almaqduuna bi madaniyatihim alkadiba wanda aka yaudare su da ci gaban da suka samu na ƙarya abinda kawai mutane suke kallo turawa sun ci gaba akwai gine-gine akwai manya-manyan kamfanin duka akwai tutuna duwai sai ka yi tafiyar kilomita ɗari baka ga rami ko guda ɗaya ba wannan abin kawai muke kallo na zahiri amma tsaya ka kalli tsantsar rayuwar da suke rayuwa a cikinta akwai daɗi ko babu kai kuma ka kalli abin da kake rayuwa a cikin sai ka gane akwai daɗi ko babu yau inda za a jarraba ka a ce zama bature na shekara ɗaya kai duk irin rayuwar da bature yake kuma ka da kai rayuwa ta addinin musulunci za ka gane ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka shi yasa akwai wani littafi da nake karantawa wasu mutane kusan manya-manya ne da aka yi me yasa suka zaman to musulmi dan sai yake cewa duk wani abu da za a yi a ji daɗi da shi a duniya yayi ba abin da bai yi ba ya yi kaza ya gina kaza ya hau mota kaza ya ji yawo guri kaza ya yi guri kaza ya auri namiji ya auri mace duk wata barna da ake da jin ya yi kaza ya sha kwaya ya komai soke jina ko a ransa ya rasa har sai ranar da ya karɓi addinin musulunci a ran nan ne ya fara jin natsuwa ta fara shiga cikin zuciyar shi kuma Allah madaukakin sarki yayi gaskiya ala bi zikrillahi ta kuma inna qulub kawai da ambatan Allah ne da addinin musulunci nan ne zuciya take samun natsuwa a ciki a cikin musuluncin fa daga cikin magabata yake cewa wallahi shugabannin mu da muke ganin su a cikin daka da kan mota a cikin daka da kan gidaje da kayan alatu da sojoji da 'yan sanda a kofar gida ga bindigogi ana gadin su shi kuma malamin zai fito masallaci ya zo ya yi sallar saraka a biya kwanta a masallaci ya zo ya kwanta a gindin mara ya kwanta a bakin kwata ba ruwan sai ke cewa wallahi da waɗannan shugabannin sun san daɗin da nake ji ya ce wallahi la jadaluna alaihi bisiya ya ce wallahi da takofi za mu ɗauka mu da su sai mun koma gurin da suke sun dawo gurin da muke to ko barin sana baka fita daga cikin musulunci ka koma cikin gidan armanci wani irin jan za ka samu ba wani jin daɗi da za ka samu yadda muke kallon rayuwar bature akwai daɗi babu daɗi a ciki wata kil kai a rayuwar ka kana tunanin ka ajiye ka za ka tara kaza shi in ka kalli rayuwarsa gaba ɗaya cikin bashi take ka za a iya cewa dubu goma sha takwas ake baka ko dubu sha tara ko dubu hamsin ko saba'in ko tamanin ko ɗari da ko ɗari hudu ko ɗari biyar ko miliyan ɗaya sai ka ce maka hidana kaza ake bashi amma kusa in ta zo a wata da kyan za ka samu kuɗi a jihun shi yasa kullum suna yawo za ka kai atm kake yawo da shi ko shi kuma credit card yake yawo da shi dama haka aka samu masa suna katin bahi ko kaza su zuki kaza kaza su zuki kaza kaza kai albahin ya zo ga miliyoyin kuɗi amma ya tashi bayi da komai a ciki bahi kawai in shekara ta zai biya a canja in shekara ta zai biya a canja in kana kallon documentary yadda kamfanin nuka masu karfi suke gina gidaje su ba da haya bature yana zaune ni da matansa da ayansa za a kudu rana bai da kudin haya albashinsa ba zai biya mashi wani ita ce rayuwar da kake kallo ita da take burge ga in kana kallon ci gaba yadda amerika ta fi kowace ci gaba amma bala'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na bashi cewa idan aka binne musulmi da bashi a kansa to zai zama to kamar ana lalas ne a jikin fatarsa za a ke gasa ta har sai yan uwansa sun biya masa wannan bashi tun da wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallar gawa sai ce ana binta bashi aka ce akwai dinare biyu sai ya ja da ba sai wani sahabi ce a'a yana wuya na da kare na bai sallah gara dauke masa bashi ya ce ka yadda yana wuyan ke ce na yadda yana wuya na sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai sallah wahai gari sai manzon Allah ya tambaye ka biya dinaran biya ce zan biya dai duk da suka haɗa manzo Allah sai ya tambaye ka biya ce zan biya ka biya ce zan biya ka biya ce zan biya ranka ka biya ce na biya sai ce al'ana baradat jildatu sai yanzu ne fatar jikinsa ta yi sanyi to idan yanzu ne fatar jiki ta yi sanyi daya take ciki akalla kenan akwai dumi akwai azaba kenan ko akwai gashi ko ba komai dai akwai zazzabi da karkarwa kenan kuma zazzabi ko a duniya ba daɗi sai ce sai yanzu ne fata jikinsa ta yi sanyi to duk wata ƙasa da kake kallo a duniya kuma an yi ittifaki ba ƙasar da take da nauyin bahi a kanta kamar yadda rayuwar tura take da amerikar ta fi kowace ƙasa nauyin bashi tarayyar turan ga suna ingila kwanan nan suka yi referendum ko su fice daga tarayyar turai saboda akwai ƙasashe masu bahi tattalin arzikin su zai tattalin karyar arzikin da suke da akwai wannan ƙasa a ce ta karye za a fita ita daga tarayyar turai din shi yasa za ka duk bala'in da muke ciki inda za ka tsaya ka kalli bala'in da duniya take ciki wallahi mu da muke cikin yan Najeriya Allah ne madaukakin sarki ba ma godewa da za ka kalli tarihin kasashen da suke kusa da kai ba Najeriya kaɗai kake kallo ba wallahi tallahi da za ka san a cikin ni'ima kake ko Allah ne muka kasa godewa shi yasa ba mu san halin da muke ciki ba ka je wa ya kasashe da yawa ka gani kai in kana bin albashin wata ɗaya ko wata biyu wani sai ya manta zai karanta nawa ba a biya albashin sai da ya kamata ba wani maganar ɗaukar aiki ba a yi maganar aiki a gwamnatin ba a yi kai din ake so ka samo ƙasar ta kwaci amma mun daina ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana yace to su dai waɗannan masu cewa sai an daidaita mata da maza masu kaza wannan ci gaban na zahiri na turahi ne ya kwahe su wannan kuma ba hibar iyaka ci gaban da ake so mutum ya sa a gaban shi alladina la yakimuna lil mar'ati mazna su waɗannan turan bai sai mata ba ta da kimar komai a gurin su ba ta darajar mata mu musulmi mu ne Allah maɗaukakin sarki sai mu darajanta matanmu wala yanzuruna ilaiha illa bi minzari shahawati wal mut'a yace ba sa iya kallon mace face kawai da tubaran sha'awa in ka ga bature ya kalli mace to kawai kallon sha'awa yake mata in ka ga ya kalli ta kawai kallon jin daɗi yake mata minzari shahawati wal mut'a sha'awa da morewa kawai yana jin sha'awa ya ci ya kohi ya biya motsa a matsayin ɗan namiji ke yanzu ina mace kake ya biya bukata shi ke nan magana ta ƙare kawai kama gaban ke kama gaban shi ba abin da ya shafe shi yasa wani bai dai auren ba kafin ya yi aure sai kasar yana da yan mata sun fi goma yana da auren kuma yana da ƙawaye sun fi goma to ina kima take a gurin mace amma yanzu kai din da kake kallon ka a matsayin kai inda in ka isa buɗe wayar ka ma a ce akwai hoton yan mata goma a gaban matar ka ga yadda za ku yi bala imani me yasa kake so ku yi bala'in saboda ta san tana da kima tana da martaba ai cin mutunci ne wa har ya kawo hoton budurwar da ke nuna a gabana sai a yi bala'i da ita amma ita baturiya ta isa ta faɗi wani kuna zaune da matar shi sai budurwarsa ta masa waya a yi magana kuma ce girlfriend ita kuma ga matar a cikin gida ta fita titi ta ajiye a mota ɗauki wata su ƙara gaba ta fita hotel ta yi rawa da wani yi kawo ta su yi rawa to ina mutuncin mace yake kai matarka ba komai bace a gurin sa matar ba komai bace a gurin shi ita wala yuki bala da mar'atu wasu nan su wadannan mace ba ta da kimar komai a gurin su ba sa mata kallo kai ba ta kallon sha'awa da jin daɗi ya bakhaluna alaiha bin nafaqa rowa suke mata da abincin da za su ci wa yuharrimunaha min hurriyati tasarruf hatta ma juya dukiyarta kuma hana matan su ci yaushe ne wai a kasar turawa mace ma take da damar da za a kira ta da sunan ubanta yaushe ne aka cire wannan abu da in ana ka haifi ya ana kiranta wanta wance wacce yar wane wacce yar wane wacce yar wane kafin a mata aure ne daga ran da aka aure ta ita ta biya sadakin kuma sunan ubanta ya daina aiki sai dai mace wanta kenan ko matar wane matar wane matar fice nan sunan ubanta ya daina aiki kenan a ciki in tana da dukiyar har yanzu kusan kasashe da yawa na turawa sai da izinin miji mace za ta yi wani abu ba za a sai da mata mota ba ba za a ba ta hayar gida ba sai da amincewar mijinta idan tana da aure amma yanzu kai a gurin naka da ake kallon mace fatta da kima duk wani abubuwan tana yi da ita ma musulunci ya ce ta nemi sanin mijinta a ciki ba kuma ta aka yi hana ta ba ta aka yi kwace ba nata ne amma dai ta sanar da shi akwai jin daɗi ko kai yanzu ba za ka ji daɗi ba sai matar ka ta je ta sai gida nan miliyan ɗaya ke baka labari abokin ka ya maka a kai hajiya ta sai gida a guri kaza da kaza sai ka ji abin da ciwo ya ina zaune da ita da amana kai kar a dinga fiye da kawai ta kai ba ta san gida sai wani aboki na ke gama ga akwai cin mutunci a ciki sai musulunci ya ce idan ka auri mace to kar ka juya duke ta da izinin ka wani ina da kuɗi na tara ya kai naira miliyan ɗaya amma ina so in sami gida da zan saya dan dalili kaza da dalili kaza a wannan bukata ta yi kyau wallahi a ji a duba gida a saya nata ne ba naka bane kawai su ake ka ji wannan daɗin a ranka ba ta kai ka hana ta ba ko ka sai ko ka kwace babu kwacewa a ciki kawai ka ji dai daɗi a ranka an sanar da kai a ina da naira kaza ina so na yi sadarkar da kaza ko in kyautar da kaza ko wani ina so in masa dinki in masa kace ga gaskiya kin kyauta wallahi haka ake so Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada sai ka ji daɗi a ranka amma kar ka ga mutum da babban riga a jiki ce wallahi matar ka ta dinka mu kaga ai da bala'i suna dan ware dan kane kuma ta dinka masa babban riga kuma kai ga rigar ka a fahe daga baya ai da kun tsala kenan me yasa ta dinka masa mata ta a muna da alaka da wani da wani mun taso tun lokaci kaza da kaza ya mun kaza ya mun kaza yanzu dama na samu ni ma ina so in saka masa kamar addinin musulunci yake so ina so ka siyo min shadda ta dubu kaza a masa ɗinki iri kaza ni ma a masa gudunmawa kaga wannan ba wani abu da zai shigo na zargi ba wani abu da zai shigo na ɓacin rai a irin nan ne musulunci yake son hannun namiji a cikin dukiyar mace ba wai dole sai ya yadda ba ta yi ko dole ko ya kwace babu wani a cikin tsarin addinin musulunci yace hatta fi amwali al khassa yace wannan tasarrufin fa hatta a cikin dukiyar da ta samu nata na karakanta baturiya ba ta da wannan illa bi izni rajuli ba ta da izinin mujini wa yukallifun hadi an ta'amala wa litaksiba wa tunfika ala nafsi sun kallafa mata dole sai ta yi aiki ta samu albashi sannan ta ci da kanta lokacin da na yi rubutun project ina lokacin da na zo akan na yi ne akan hurriyatul mar'a bayan takrimin islam wa hurriyatul garb matsayin mace ko 'yancin mace tsakanin karramawar musulunci da 'yancin turawan yamma wani zaɓi na rubuta ya ce har yanzu lokacin da yake rubutun littafin ƙasashe da yawa na tarayyar turai albahin namiji da mace a ofis ɗaya akwai bambanci ga teburinka ga teburin za ku zo karfe takwas ku tashi karfe shida wannan aka bashi dala dubu biyu ta ita wannan ya bata dala dubu ɗaya ko dala dubu ɗaya da ɗari biyar kawai saboda ita ya mace ta shi ɗa namiji amma dan Allah kalli kasashenmu duk da ba mu tuta muke da musuluncin ba in aka ɗauke ka da kai da malamin makaranta ko da kai da ma'aikaciya yadda aka mata promotion haka za a maka promotion yadda aka ce da kwandala biyu akan kuɗin ta kai ma za a ce da kwandala biyu in ka ga ka haura ta ko ka fita matsayi ne grade level ko ka fita step amma in dai gar labarin kuɗi safin kuɗi daidai da daidai kuke amma ƙasashen turawa da yawa har yau ɗin da muke magana in ka je a ma'aikata ɗaya aiki iri ɗaya albahin namiji na haura albahin mace kuma sannan wannan albahin da shi za ta wa kanta duk ɗawainiyar rayuwa da ake wa da take yi Allah ya tsare mu wa yu'arridun halil khabari malam yace suna bijirar da mata zuwa ga hadari lil khabari fi nafsiha hadari a karan kan rayuwarta da yawa za ga aikin da mata suke akwai hadari inda na irin rayuwar su muke hatta nefa ya dauki mata aiki kuma yadda namiji zai dauki kuranga a kyawu da shi a babur ita ma za ta sabo kuranga a kyawu da ita a babur yadda zai jingina ya hau ya jona waya ko ya katse waya haka za ta jingina ta hau ta katse waya to kuma za a ce maka ga mace yanzu da hijabi mukaddara musulma ce ko da zani kuma tana ta haka kuranga sai ka sa ku hadari a cikin rayuwarta amma musulunci sai ya kalla ko mace za ta yi aiki sai ya ware kuma sai da aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza bai dace da ƴa mace ba in laruwa ta kama da aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza shi ya dace da ƴaƴa mace amma a gurin tura duk inda namiji yake aiki za ka tadda mace a ciki in kwana zai za ta kwana in wuni zai zai ta kwana in kaza zai zai kaza sai ka tadda sai har a karan kanta kawai a cikin rayuwar hadari ta ce wata batura da nake karantawa ta ce wallahi banda ita ta keta halin da ta keta ba mace da ita ta zo gurin da take tana ruwayar wahalar da ta sha lokacin da tana karatu da neman aiki duk wani abu da take takama da shi a duniya zai da ya zubi da wani mutunci da wata martaba da wata yarintarta da wata bijirtakarta komai sai da ta fata-fata da shi ta samu gurin da take ciki ta ce wallahi tawa wasu mata alfarma ne suka samu alfarma an ɗauke sa inda take aiki ta ce ita banda ta keta inda ta keta ba wata mace da ta zo kusa da ita sama yi kasar da ta tsarin musulunci ba a yadda da wannan ba duk abin da zai taba alfarmar ya mace ba fanta ake ba yasa musulunci yace ma wa karna biyu tuku biyu tukunna wala tabarrajna tabarruja da ilal ula so ake a rike mutuncinta a rike darajarta ba kowa ya sai furta baki ya mata magana ba hata akan titi Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa irbiha da kuma mutuncinta sun bai da'una anna dinan qad zalama to mai irin wannan halin ne kuma sai da ya zauna a bahi microphone a gidan rediyo kuma ya ce musulunci ya zalunci ya mace ta ina ne musulunci ya zalunci ya mace har a gobe babu wani tsari da aka yi a duniya da ya haura tsarin da addinin musulunci wa mace ko wa yaro duk wata magana ta child rights act ko wani human rights ko wane ne har gobe ba a zo da abin da yake sama da na addinin musulunci ba ne ba ko da ka ga a zahiri an cewa a wa masa kaza amma daga karshe sai kaga ta dawo ta cuci sama da matar da kuma ta tsaya bisa tsarin addinin musulunci natsuwar da kaifin hankalin da tunanin ba zai taɓa zama iri ɗaya ba kuma duk inda ka tadda mace ta yi fice a matsayin aiki to inda za ta tsaya kuma ta nutsu a gidanta ta tsaya da abin da Allah madaukakin sarki ya bata kwakwalwarsa ya ta bada sama da abin da za ta bada lokacin da take wahala kan wannan nata Allah madaukakin sarki ya samu dace so ake ita mace daga gida ta tsare da duniya za ta kasance daga gida ake so ta tsara amma mace kyauta ta yi karfe biyar na asuba ko karfe hudu na asuba tana karkarwa ta dora ruwan zafi ta dora girki ta yi kaza tana karkarwa ka ce wata me sa ta makara ba za ta da ba sai karfe biyu in ta da karfe biyu tana da buƙatar gajiya tana da buƙatar abincin rana ta kare tana so ta hirya mata zara su fi islamiyya sai ka tada ina take da lokacin miji ina lokacin take da lokacin yaya da lokacin kika za su ake cika wannan ta kare kawai ta tsaya ƴaƴan da ta haifa me ya kamata su zama shi ake da bukata a gurin 'ya'yan mata su sarrafa 'ya'yansu su zama to abin da su zama to yasa mata na da suka fi mu mutunci ko kuma suka fi mu sanin yadda ake tarbiyar 'ya'ya yaro da ɗan mitsitsi ana zuwa barka wata ta ɗaga ta ce madalla da shugaban larabawa ta ce Allah wajaransa in shugabancin larabawa zai yi ta hira tarbiyya kenan ko kamar kai ne fa a zo barka matarka ta aihu a ɗaga ɗan a ce mata madalla da gwamnan jigawa ta ce Allah wadaransa idan gwamnan jigawa zai me kenan take nufi gwamnan jigawa ya mata kaɗan kenan to yana ɗan zanen goyo fa aka zo aka ɗaga aka ce madalla da shugaban laraba ta ce Allah wadaransa idan shugaban larabawa ya kasance haka ta tarbiyance shi ta sarrafa shi sai da zama to shugaban duniya baki ɗayanta uwar abu sufiyan haka ta mashi yana zaran go wallahi wata masu ce masa madalla da shugaban laraba ta inda shugaban laraba ne Allah wadaran shi ko bai gushe ba sai da zaman to amirul mu'minin ko ka so ko baka so ba na haka kenan duk duniyar musulunci kowa da kalmar sa yake aiki ko masu bincike akan islamic political science sun yi ittifaki cewa kafin ka samu mutumin da Allah ya hore masa dabarun mulki iya sarrafa mulki sama da Abu Sufyan baka dade kafin ka samu ko duniyar turawa ko duniyar larabawa haka Allah madaukakin sarki hore masa amma tasirin waye tasirin uwa ce saboda ta yadda ta zauna a gida ta yi aikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mata amma tana karkarwa ta fita titi ko yau darasa aka yi ko gaskiya ce wallahu alam sai ba ta ce maka tana so ta aikin guda ya ai saboda in ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma ai in ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma saboda da gida za ta zauna ta iri al'umma din amma kin fito akan alwa za ki iri da al'umma 2 plus 2 a jubala su ba ta fiye da al'umma ba al'ada da anzir ba zai fiye da al'umma ba kuma al'ada da anzir din kaɗai ba ta isa ta yi lasin plan din da aka karanta da shi ba da yawa haka ne tubula su din ba ta san dabara za ta karanta tubula su a gane ko ba ce ba karatun hausar wata he an mata bita an mata bita za ta shiga aji kuma haka za ta ilmantar da al'umma ana ilmantar da al'umma ne lokacin da kika zauna akan aikin da Allah madaukakin sarki ya hore miki wa anna shari'ata qad bakhafatha haqqaha kuma sai zauna suke cewa shari'a addinin musulunci ta tauye mata yanci ta ina yancin matan yake aka tauye yasa ka za ga duk wanda zai rubutu na adalci sai ya kalli waya duniya take kafin musulunci ya zo duk wata al'umma da ka sani an yi ta a duniya shahararrun al'umma ba su wuce guda hudu ba ko dai ka ce duniyar farisa maguzawa ko dai ka ce duniyar rumawa ita ce suwa turawa kenan wanda suke alkarkahin tsarin addinin kiristanci ko dai ka ce su waɗancan 'yan indiya ɗin ko kuma su laraba wanda musulunci ya faɗo a kansu kusan wanda su ne mai abin da za ka ɗaga ka ba da misali a ciki idan addinai ne ka ce kiristanci ko ka ce yahudanci to duk inda ka ɗaga su ka auna da addinin musulunci sai ka da musulunci a masa fintin kau yasa yahuda da kansu suka ce ba wani abu da muke face wannan annabin ya saba mashi ko me su mace in tana haila to ba kai za a maida ta yadda ake watsa kwanuka da tsaffin gadaje da fulalluka a maida su bayan daki haka ake maida mace in an yi abinci a tura mata ta ɗauka ta ce in ta gama jinin haila ta bar kwanan a can ta fito ba wanda zai ƙara amfani da shi sai in tana haila in ta sake komawa ta wanke a ci gaba da zuwa mata abinci a gurin ba za ta kwanta a gadon mijinta ba ba za ta yi musu abinci ba ba za su ci abincinta ba in ta sha ruwa a kwano ba wanda zai sha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ka ga matsayin mata idan suna haila sai ce masa isna'u kullu shay'in illa ne ku yi komai da mata banda kwanciyar aure shi yasa musulunci a musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya gwada maka ba a tsantsanin mace tana da martaba tana jinin haila sai ce ta yi kunzugu ta daure daga cibiyarta zuwa cinyarta aurinta kar ya fito a guwarta kar ta fito cibiyarta kar ta fito shi ya tube ko shi ya tafi buɗe jikinsa da fatarsa da fatar ta su haɗu su kwanta kuma a shimfiɗa guda tana hailar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata kanta ta tsaje masa gahi ta gyara mashi kuma ta tana haila din ya kwanta a karancin ya ta karanta alqur'ani da musulunci ya gwada maka mata ba a bar renawa ba ce amma kin san sun yi wula da suka ce na dafa shi to za ka haɗa adalcin da addinin musulunci ya mata da wanda yahudanci ya mata har gobe kiristoci suna da wani abu da suke kiransa original sin asalin zunubi da aka Allah maɗaukakin sarki jefin mata suke ɗora da haka suka ce mata bala'i ce yasa idan ka ƙafe ta a addinin kiristanci to ba kai ba aure saboda matar bala'i ce mu kuma ka ƙafe ta a addinin musulunci yawan matan dan yau kana malanta ka isa kakulkumin malami za ka tafi aiki wata bakwai ka tafi kai sai sakataranka kawai da kai heja karka ai da matsala in so kake a ganka da martaba to dauki ɗaya cikin matan ka yi musu ƙuri'a kana sauka ga ni ga iyali na sai a ba ku gurin da za ku zauna to wannan shine martabar ka amma su wannan duka babu wani su mace bala'i ce mace masifa ce kuma saboda Allah ya ce dole sai an yi warawa da mata ya kaddar da cikin cocin kuma a nan ake barnar da ba a yin ta ayyau ya sa aka ce an kama wata kirista ko wane ne yake ba mu labari yake kuma ne sun yake ba mu labari an kama ta dai an mata ciki likita yana auna ta take ta bata sani ba ko haka ta samu ta karya kiki naƙuda ta kama ta kafin ta je asibitin cocin da za a fadda a ɓoye ya zama to ɗan coci ne da aka aka yi ta asibiti mafi kusa ya aka yi kika samu ciki kina ma'aikatuwar coci ta cewa ba ta sani ba ko Allah ne mata baiwa daga sama irin na Maryamu ko ita karya kiki wallahi dole zan kika yi kika samu to addinin musulunci kenan ta ko ina kallon da yake a mace kallon daraja yake mata so yake ta taso a daraja ta mutu a cikin daraja duk da bai dora mata wani aiki da sai ta kashe kudinta ba amma addinin musulunci ya sa mata hanyar da ta samu kudi musulunci ne fara buɗe wa mata kofar samun arziki a ba su gado a ba su sadaki a ciyar da su a yi musu kyauta a rene su duk abin da kin yi na gata addinin musulunci ya yi ita hatta maraya ban aka samu namiji da mace to in ka dauki ƴaƴa matan ka rike su martaba ka tafi da ya rike da namiji yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda za a samu kananan mata marayu wani ya dauke su ya rede su ya kula da su har ya aurar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alƙawarin gidan aljanna bai da tukuci sai gidan aljanna addinin musulunci ne zaka samu amma ƙasar tura ban an samu abin da za a yi masa kawai ne a kai su gidan renon yara amma musulunci su ake a ɗauko su ka kawo su jikinsu ka yi musu irin abin da za ka wa 'ya'yansu ka tausaya maka yadda ka tausaya 'ya'yanka ya taso shi ma yana ji bai da nadamar ya rasa uwa bai da nadamar ya rasa uba addinin musulunci ne kaɗai za a iya samun wannan da haka kenan duk masu faɗar waɗancan abubuwan suna yaudarar kansu ne don su zalunci 'ya'ya mace sane musu aikin sana musu aikin su sai ce ya ha'ula'i ku waɗannan an siful mar'ata min anfusikum kuwa mata adalci a karan kanku ku zalincin da kuke wa mata ku fara wa mata adalci ta wannan bangaren wa harriru ha min zulmikum ku ba su yanci daga zalincin da kuke musu wa tughyanikum da wuce gonaku da iyaka qabla an tuharriru ha min zulmil islam kafin ku ce za ku yanta ta daga zalincin da addinin musulunci ya mata babu zalunci da addinin musulunci ya mata amma in kuna da awa za ku yanta ta daga zaluncin addinin musulunci ku fara yanta ta daga zaluncin da kuka yi mata ku zaunar da ita ku mutunta ta ku ba ta ci ku ba ta sha ku ba ta sutura ku rufe mata ita mutuncinta in ya zo sai ku yi magana yancinta amma ya za ku yi magana yanci mata ba ta isa ta abinci ba ta yi tsirara sai ta yi tsirara kwanakin ba nake jin wani documentary akwai otal din da ba a iya sayar da abinci sai menun yana gaban tsilicin mace sana kin iya kiran kwastoma so in ka je ba ana display menu ba akan tebur ku da me da me ake da akwai a wannan otal din to mata da zo su yi tsirara sai a je menu don a gaban su da haka in ka zo kana kallon menu kana kallon tsilicin sai suka ce wannan ya fi jawo musu kwastomomi in an gama ciniki a restaurant din ko a hotel din nawa ne za a ba su idan an tashi ba su isa a ba su abin da zai azurta su a wannan ranar ba in sun yi sa ya ce da su a wannan ranar kuma tsirara in an yi sa a kawai brazil za ce za ta fa za ta zauna a kan benci ga sai wayoyin a gabanta akwai kaza akwai kaza kuma ga tsirashin ta kana kallo to wannan wani irin yanci ake da akwai wani irin mutuntawa ake da akwai dan Allah addinin musulunci ko a ƙauye yake za irin wannan ba za irin wannan ba in dai addinin musulunci wala ko a ƙauye yake an wuce da wannan matsayin a ce mata ta aje sarkin za ta samu abincin da ta a wannan ranar Allah madaukakin sarki ya tsare mu yake cewa wa guyanin rijal ku ƴantar da mata daga wuce gona da iri na maza daga wuce gona da iri na maza ce in kuntum haqqan munsifina in da gaske kuke neman adalci kuke to ku fara yanta mata daga zalunci da kuke musu kafin ku zo ku yi da'awar musulunci ya zalunce su Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu kwana nan insha Allah rana ta sai mu tashi akan menene yasa aka saukar da ayoyin gado sai kuma hukuncin hukuncin da zamu fara fiddawa daga cikin ayoyin gado nan kusa ne zamu dan fara maganganu akan abin da ya shafi rabon gado din Allah samu dace abinda muka faɗa zaman to daidai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana daidai dan aiki da abin da ya dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace wa alaikum assalam maganar na'am na'am mu'awiya ne ko ibn abu sufyan insha Allah wace ce matar muawiya hindu ko inda ita ce matar abu sufyan insha Allah muawiya nake bukata Allah ya saka da alkhairi insha Allah wa alaikum salam na'am na'am duk aikin da za ta yi wanda ba zai taɓa matsayinta a matsayin ya mace ba aikin da zai iya barta a kamalar da ta ya mace shi ake bukata kamar aikin malamar makaranta aikin malamar lafiya zama a ofis idan yan uwanta ne mata kamar aikin community bangaren mata waɗannan duk mata za su iya yi in bukatar ta taso ko amma ba za ka ce mace ba ta zamanto kuma ita ce mai hawa kan nefa ko ita ce direbar mota ko ita ce yar kabu kabu ko ita ce shugaba yan nato wannan duk ba aikin mata bane ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na walaikun wasalam na eh cewa eh na'am eh mm na'am mm na'am shi mala yake tsokaci ana magana yadda tura suke wulakanta mata to mu an kada cikin musulmi sai ka tarda cewa matan da suke burane an fi ba su martaba sama da matan da suke a ƙauye a ƙauye za ga ana kashe kuɗi ana takara ana nuna isa da bajinta waye za auri matar amma daga ran da aure ta ya kai ta gida kawai ya gama da ita ba ma kiwa ke gari ko an yi wata sa wata ɗaya ko tabi za ka fara ganin ta fito rijiya ko ta fita gona ko ta fita faskare haka za ka tada ta a kauye to wannan da har yanzu yake kwatanta maka da cewa fahimtar addinin musulunci fahimtar ka da addinin musulunci fahimtar ka da kamar ta bai mace inda za ka samu addinin musulunci a birni babu da za ka kwatanta da addinin musulunci a kauye ko da kuma kauyen na malamai ne saboda fahimtar addinin musulunci a birni ta fi yawa da fahimtar addinin musulunci a ƙauye shi yasa ba za ga rikon matan zai fi muhimmanci a birni ko za a fi ganin sa a zahiri a birni saboda da za a gan shi a ƙauye har yanzu ko mun sani ko mun sani ba tasirin addinin musulunci ne yake sa fa dole wata al'ada ta mutum ta zama to al'ada ce ta addinin musulunci tasirin addinin musulunci ne mana yasa za ga mutum tana da martaba a birni amma ba ta da martaba a kauye ko ina je kala rawi ana jikan sai kita Allah zai hisabi cikin minti kadan za a gama ko mazan birni ku tafi aljanna matan kauye ku tafi aljanna saboda mazan birni suna iya ta kokarin su wajen rike matansu amma matan birnin su ne yan banza an suka ga dama kamar da tabola tana take ga mun take cewa ku mazan birni me za ku adar baki da waki muka zance da ita tace matan ku ku musu kaza ku musu kaza ku musu kaza tace hatta garin doye da ta gani a niki tace kuma an kai laifi tsoro kuke ku ga mata magana yace mu ku a kauye in kin yi sa'a mijin yace ga rumbu ya kare yace wallahi mai adalci ne zai leka ya dauko hatsin ya ajiye miki wata in yace miki ga rumbun ya kare kya san yadda ake fuddo hatsin ke za ki fuddo ki tasa ki daka ki nika ki nemo tuwo ki nemo kayan miya yana kwance in kin gama ki sai gani yace kuma in kika yi laifi yace jirɗe ki da ita in kin je gida a dawo da ki kagan ka gwada da da muke a birni waye sai zuwa matarsa haka ita za ta je ta ɗauko hatsin ta sirfa ta kai niƙa ta nemo kayan miya ta dafa ta bahi ya dake ta da daddare ai duk kuma da kaji labari ta ce to ko ga ku dan matan naku tsoro kuke ji ku musu magana to tasirin musulunci ne sa gaskiya za a ga akwai rukon matan ya fi yawa a birni sama da ya fi ruko a ƙauye kuma sannan in ka kalle mu wanda ya fi fahimtar addini in aka yi sa'a ya fi wajen rike mace yasa wani malami da ya tashi yake cewa shi in ka bashi shawara aka zo neman aurenka yace ka ba mai tsoron Allah in ka duba da wane da wane da wane da wane ce duba wa ya fi tsoron Allah ba shi yace idan yana son ta zai mutunta ta in baya son ta ba zai wulakanta ta ba haka kuma abin yake in dai mutum yana tsoron Allah yana son matarsa zai mata iya ta kokari duk yadda kai da bujirewa da kangarewa da bata mashiri za ga yana kokarin kare wulakanta ta ita kuma sai ta dauka wata dama take da akwai ai malamin ta ya ga mata ba za a mata kaza ba ba ita ba ta san tsoron Allah sa ne ya jawo shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkule yake cewa wanda ya fi alkhairi a cikin maza wanda ya fi kyautata wa matan shi yace ni kuma na fi ku kyautata wa matana duk inda za mu kai da kokari ba wanda zai iya rike mata irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike to kenan kaga birnin shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa iya rike mace tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya rike iya mace to kamata ya kai ma in kana tuciya da musulunci kana tuciya da tsoron Allah kana tuciya da sunna a ga kana da misali wajen iya rike mace duk abin da ya kama daidai gwargwadon iyawarka ka yi kana ce dole an yi a gidan wani an yi a gidan wani an kai fa dole a gidanka ba haka abin da musulunci ya ce ba yau bi ku zo sa'atin min sa'atin wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah abinda Allah madaukakin sarki hore maka iyaka bajintarka makwabcinka yana samun dubu ɗari kullum kai kana samun dubu talatin a wata in ka ce za ka yi gasa da shi wahala za ka sha ba ma ta inda gasar za ta yi shi a wata yana samun miliyan uku kai kana samun dubu talatin ta ina gasar za ta yi ba ta yi ba to amma in ya rike gidansa da miliyan talatin a ga tasirin dubu talatin a miliyan talatin to kai a ga tasirin dubu talatin a gidanka shine abin da addinin musulunci yake nema a iya ka kokarin ka kai ka za ka gaskiya wani yayi kokari abin da musulunci yake nema kenan kuma kar a ga matar a wulakance kar a ga sai tana tsallaka a ban gishiri a ban ashana a ban kaza a daidai gwargwado in dai ka isa to kai mata shi abin da ake da bukata kuma ita ce karantarwa addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين